أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتاقفي بنصرة التاتي لنا بالظفر ولا تكتسر النبي نوح عليه السلام دبيان عذاب ترون كوفانا da Allah ya sako wa mutanen shi wanda yake wata ambaliya ce da ta gama duniya gaba ɗaya wa tsala annabi nuhu alaihi salam yace ma mutanen shi in rika fiha ku shiga cikin wannan jirgin ruwa bismillahi mudraha wa mursaha mudraha gudanar ta tafiyar ta bismillahi da sunan Allah ne wamar sa'a idan ana so ta tsaya to tsaya wata da sunan Allah ne Allah ya aiko ma annabi Nuhu alaihi salam cewa a shiga jirgin ruwa da sunan Allah bismillahi biha tajri as-safinatu da sunan Allah ne jirgin ta ke tafiya da sunan Allah take tsayawa inna rabbi ubangiji na lagafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne ga bayi shi haitu lam yuhlikna a sanda mai halakar da mu ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana fi ummati kai kutum abin nan
shure ta yi wani ya gaya kuma yadda mai da kudin sha kudin sha ya kuga mun da ya sace kuga mai ko sai ko ne ko ko ji ba ma bai wasa abin ne ba sai ta dawo sha ma da shi bai wasan yayi ba ko ga wai ce ta ba
قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال النبي نوح عليه السلام sai ya ce ma mutanen shi irkabu fiha ku shiga wannan jirgi na ruwa bismillahi mujraha gudanar ta da sunan Allah ne wa mursaha tsayawarta da sunan Allah ne Allah ya yi kuma na Nuhu alaihi salam cewa a shiga jirgin ruwa da bismillahi take tafiya da bismillahi take tsayawa ubangiji na mai gafara ne mai rahama ne sanda mai halaka mu da zunubanmu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana fi ummati bi manzilati safinati nuh ni a cikin al'umma ta kamar jirgin annabi nuh ne man rakiba fiha naja wa man lam yarkab fiha halak wanda ya shiga wannan jirgi ya tsira wanda bai samu shiga ba ya halaka annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bi addinin shi zai tsira a duniya da lahira wanda bai bi addinin annabi ba ba zai samu rabo a duniya ba ba zai samu rabo a lahira ba wahiya jirgin annabi nuhu alaihi salam tajri bihim tana tafiya da mutanen da ke cikin ta mutum 80 fi mawjin a wani irin kumfa kan jibal kumfan ya tashi kamar duwatsu bil irtifa wajen yi sama wal izam da girma wala da nuhun ibnahu a lokacin sai annabi nuhu alaihi salam ya kira dan shi kan'ana dan shi kafuri ne wa kana fi ma'zilin an safina yana nesa da inda ake shiga jirgi sai ce ya bunayya ya kai ɗana kan'an irkan ma'ana zo ka shiga jirgi tare da mu wala ta kun ma'al kafirin kada ka zama cikin kafirai ya hore shi ya shiga jirgi ma'ana yana hore shi ya zo ya yi imani da Allah idan ya yi imani sai ya samu izinin shiga jirgi ɗan ɗabarar rabo sai ce ta'amun ila jabalin zan taro zuwa ga wani dutse mai tsawo ya asimuni min alma wanda zai kare ni daga ruwan nan ka turce yace to ba ka ganin ga jirgin ruwa sai ce ai wannan talallaga da kanyi da ruwa ya zo duhu guda zai mata ciki ni wannan talallaga ta kamar ya shiga amma ga dutse mai tsawo can zan je in haye in na haye sai zama na tsira قال النبي نوح يتي مشي لا عاصم اليوم من امر الله ba wanda ke tsara mutane a yau daga lamarin Allah yau Allah ya yi wucin da zai wuce duniya gaba daya duk wanda bai cikin jirgin nan na annabi Nuhu to sunan shi harakacce illa man rahima sai wanda Allah ya tausaya ma ya shigo jirgi to shi ne tsira Allah ya ce wa hala bainahum al-mawtu kun ba sai ya tara tsakanin ɗa da uba inda ma ta jawo ba sanda suke magana yana magana baban shi na magana yana magana baban shi na magana kawai ja abudun sai ga wani kumfan ruwa kamar a ce dokin ruwa fahamala sai kawo hari fahamala kan'an sai ya ɗauke kan'an ba alkawo kuban sai ya jefa shi a gurbin kubanin فكان من المغرقين sai ya zama an rantsar da shi ya halaka suka zauna a cikin jirgin nan na annabi nuhu wata shida kamar bayanin da muka yi a jiya
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيق الماء وغيق الماء وقضي لكم وقيل بعدا للقوم الظالمين وغيق الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين نور الحق وأنت أحكم الحاكمين قيل يا نوح اهبط بسلام منا هذا هذا
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم
lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya so dan shi kan'ana ya shiga jirgi Allah bai kaddara ba ruwa suka jaya kan'ana ya halaka wakila Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko sai aka ce ya ardu ya ke kasa abla'i ma'aki ki tsone ruwan da ya fito daga cikinki fasharibantu sai ta shanye duna ma nazala min sama amma bata taɓa wanda ya sauko daga sama ba ko na sama fasara alharan wa biharan sai ya zama shi ne korama da gun- da gulabi na duniya wa ya sama'u ke kuma sama akali'i ki dakata da zubo da ruwa fa amsakat sai ta kame wa ghizal ma'u aka kafar da ruwan nan da ya zuba a ƙasa wa qudiyal amru aka kai karshen halaka mutanen annabi nuhu wasta wata safinatu jirgin nan ta je ta daidaita alal tudi akan dutsen tudi da ke ta cikin ƙasar iraki a musa wakila sai aka ce bu'udan lil qaumin zalimin nisa ya tabbata ga azzalumai wayanda suka ki ba da gaskiya da annabi Nuhu alaihi salam an ambaci Allah ya aiko wa annabi Nuhu alaihi salam cewa wannan jirgi naka ya cika wata shidda zai tsaya bisa wani dutse ne to duk manyan zuwa sun duniya sai suna ta zaka wuya suna fata Allah sa su ne za a tsaya sama su saboda labarin sai ga mai duniya wata tsawana kullu jabalin ko wani dutse sai yana gasa an tarsuwar safinatu alaihi ya yi sa'a jirgin nan na annabi Nuhu ya sauka saman shi. Hakkur dutsen annabi Musa Turi Sina'a shi ya fara neman cewa jirgi ya sauka bisa gare ya shirya tsam. Wa Uhud dutsen Uhudu na manzan Allah shi ma ya nema wa Kubayis da dutsen Abu Kubayis, wa Samir da dutsen Samir, kowa yana ganin shi ya kamata jirgin annabi Nuhu ya tsaya bisa gare shi. Shi kuma duti bai yi tsawonsu ba, bai yi girmansu ba, fatawa za a duti. Duti da ya ga manya na waso so sai ya dawo ƙasa ya ladabi ya ce to, Allah mu dai manya da jirgi zai sauka saman su, Allah ba mu da su. amma dai mun san ba mu isa ba saboda ya san ba yadda za a yi jirgi ya sauka sama nai saboda bai daga wasu ba to sai ya zama ya yi ƙasa ƙasa da ya yi tawazu'i sai Allah ya ce ma jirgin annabi Nuhu alaihi salam ya je saman wani dutse ga ta ya yi ƙasa judi bai ganin sama ne za a sauka a je waje ne a sauka dan haka shehu ya ce jabalun sarirun mutawazi'un duci ne karami amma ya ma Allah tawazu'i to sai Allah ya girmama shi ya zama annabi ya sauka a saman shi da jirgin shi shehu radiyallahu anhu ya ce man tawaza'a rafa'ahu Allah wanda ya tawazu'i Allah sai ya daga shi wa man takabbara wa za'ahu Allah wanda ya girman kai sai Allah kaskanta shi kun ga turi sina'a da dutsen Uhudu, da Abu Kumais, da Sabir, duk suna ganin su ya kamata a ce an sauka saman su, amma Allah bai zama. Wana da Nuhu na rabbahu, annabi Nuhu ya kira Ubangijinsa, bayan ya gano lallai Kan'ana ya fi ruwa kuma ya mutu. Sai ya kasa jurewa, ya kasa haƙuri, faƙada sai ce rabbi ya ubangiji na inna bani min ahali ɗana kan ara yana cikin iyalina ka ce da ni da iyalina duk za ka tsere da mu to Allah kan ara na ciki wa kad wa'adtani najatahu ka ma alƙawarin cewa da ni da iyalina za mu tsira to shi Allah da adda duniyar gaba ɗaya mutane miliyoyi duk bayi ne duk ya halaka saboda annabi Nuhu shi kuma annabi Nuhu saboda ɗa guda na ya kasa ya haƙuri ba shari'a ke nan annabi Nuhu ya ce wa inna wa'adaka al-haqqu alƙawalin ka gaskiya ne Allah ko da ruwa sun ci shi Allah kana iya raya mashi a turo wani mala'ika ya kawo mashi cikin jirgi na allazi la khulfa fihi ba a sabawa wa anta Allah a hakamul hakimi ya kafi kowa iya hikima Allah hikimomin ka yawa gare su kana ma iya kawai a ga ya bayyana da cikin jirgi mu dai Allah mun dogara gare ka mun kai kukan mu gare ka ta'ala ta'ala Allah ta'ala da ya halakar da mutane babban miliyoya kuma ya halakar da su saboda annabi Nuhu alaihi salam ba su imani da shi ba amma yau ga annabi Nuhu na magana mutum guda guda shi Allah mai miliyoya ba sai ya halaka bi halaka bayan shi miliyoya ba shi dan shi guda yake ji to sai Allah ta'ala ce a a Allah ta'ala sai Allah ce ya ruh kai ruh ka ga ba nabiyu ruh ko sayyin ruh ya ruh kai ruh ka ga ai da kada an ce kai wale ga ya ba malam ba alhaji ba yalla bai kan ji an kira sunanka to ka san ba kyau Allah ya ce ya kai ruh innahu wannan da kake man magana ni ba faɗin suna ne shi wannan da kaka magana laysa min ahlika bai cikin iyalanka annajiya wa'anda muka tsara za mu tserar da su to shi wanda ba mu wadi suna ne ba bai cikin su innahu wannan da laysa min ahlika bai cikin iyalinka masu imani wa'anda za su tsira aw innahu laysa min ahliki nika nuhu ka wance kana'ana bai musulunta ba innahu wannan tambaya da kan mafi ba ji daɗin ta ba amalun ghayru salih aiki ne ba mai kyau ba irin ka da girman ka da matsayinka kana nabiyyi mursali ka tambaye ni tsirar ɗanka guda ni da na harkar da bayina dubban miliyoya saboda kai dan dai guda ma ka yaji wa ai su'aluka iyaya wannan tambayar da kan man cewa inna bani min hali kuma cewa in tsira ma da shi amalun ghayru salih wannan ba aiki ne na kware ba fa innahu kafir dan ka kafuriye wala najata lil kafirin ka san ba tsira ga kafirai a wannan rana al anbiya'u annabawa ma'sumun Allah na tsaye su walakin yasturu minhum ma la yaliqu bi mansubihim amma akwai tadda abin da bai dace ba makaminsu da matsayinsu ba sai ya bijiro saboda kaddara da haka idan wani abu ya bijiro sai a tashi babin hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin wai ayyuka masu kyau na managarta su ne zunubban makusanta da hausa ana cewa inda wani ya rawa ya samu kuɗi in wani ya zo ya rawa kashi za a bashi to don haka su annabawan Allah girmansu a wajen Allah da matsayinsu abin da yake mustahabi gare mu su yana iya zama makaruhi ko ya zama haramun a cikin hakkinsu yana iya zama makaruhi ko ya zama haramun a cikin hakkinsu albashariya ita wannan bashariya ita ta zammiru a shafaka a lafihi ita ta same sosan ɗanshi shan'ana wata lama na jata hukunci yana nema a tseren mai da ɗanshi ya zunnu an na zalika ya mutum yana zaton wannan abun na yiwa falan ma ba da Allah ya zarge shi ya na zalika la sabila ilayhi cewa tsiran ɗanka ba ta yiwa har abada raja ila Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawo ma Allah ya tawbaci da tauba mai kyau ga Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo ma Allah da tuba wala zamba hakikatan amma ba wani zunubi ne ba ga hakika illa idza kana hasanatun abrar sayyi'atun muqarrabin sai in mun ɗauke shi ayyuka na mutanen kirki su ne laifin makusanta da Allah ya ce innahu amalun ghayru salih ay innahu kan'an amalun ghayru salih ay salihu amalin ghayru salih ma abucin aiki mara kyau ne ay lahu a'malun ghayru salihati yana da ayyuka ba masu kyau ba au wasu malaman tafsiri suka ce ba haka Allah ke nuni ba innahu amalun ghayru salih ay innahu amila ghayru salih ya aikata abin da ba mai kyau ba au innahu amalun salihun innahu amalun salih amalun waladun gairu salihin wai yace amalun da ne wanda ba na kwarai ba da wanda ba na kwarai ba shi ake ce ma amalun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da mutum ya ci halali ya ci ne to aikin da ɗan shi ya mai shi ma ɗan shi aikin shi ne mana da aikin kana aikin nan ka duk aikin ka ne baki daya kaga Allah ya ce tabbata ya da abila habin wa tabba ma agana anhu malu duke shi bata tare mai haraka ba wa ma kasaba da abin da ya aikata shi ne yaya to kaskuruna ma'ana wa alwaladu alwaladu yusamma amalan da ana ce mashi aiki saboda da ne na uba fa'ala hadha tawilatun ko dai ka ce shi kan'ana kafuri ne ko ya yi aiki mara kyau ko kuma a'a wannan tambayar aiki ne mara kyau Allah ya ce bala ta alanni ma ne talaka bihi ilmu daga yau kada ka sake tambaya ta abun da baka sani ba da ka'ida abun da mutum bai sani ba shi yake tambaya a gaya mashi ko to yau ga annabi Nuhu Allah na ce mai fala tasalanni daga yau kada ka sake tambaya ta ma laysa laka bihi ilmun abin da baka sani ba duk abin da baka sani ba ma ba izini ka ka kara tambaya ta min in ja ibn kafir irin cewa in tseren ma da danka kafiri inni a'iduka ina maka wa'azi ya kai Nuhu an takuna kada ka yadda ka zamo minal jahilin daga masu aiki na rashin sani bisu alika na tambayan malam ta'alam abinda baka sani a yake ba kana rabbi annabi ruhu sai sauye koma ma Allah da tuba yace rabbi ya ubangiji na inni a'udhu bika ina neman tsari da kai an as'alaka in tambaye ka ma ne dalilin yin ilimin abin da ban sani ba mana wannan tambaya na yi cikin rashin sani wai la ta gafirli Allah in baka gafarta min wannan laifi ba wata rahamni Allah in baka ji kaina ba a kumminan khasirin zan zamo cikin masu hasara da tadewa sai Allah ce ba komai an yafe maka ila sai aka ce ya nuhu ya kai nuhu uhubit ka sauko minas safinati daga jirgin ruwan nan da kai wata shida cikinta to ka sauko a ƙasa bi salamin minna da aminci daga wajenmu salamun ala nuhi fil alamin wa barakatin kana ɗauke da albarka mai yawa wayannan mutum tamanin da ke cikin jirginka su ne za su cika duniya gaba ɗaya duk duniyar nan cikarta da bacewa daga wannan mutum tamanin ne ka ku ga shi an sauko da albarka mai yawa saboda kowa na ciki wa barakatin kana ɗauke da albarka alaika a kanka wa ala umamin da al'ummomi masu yawa mimman ma'aka wanda kake kana ɗauke da su a cikin tsutsonka ai wai da ke cikin jirgin nan da zuri'ar da ake ɗauke da ita na masu imani wa umamun akwai wasu al'ummomi da yawa suna nan cikin sassan uwaye da kakanni sanu matihum za mu je da su daɗi a duniya sun mai masu minna azabun alim sannan azaba mai raɗaɗi tamu sai ta shafe su basharahu Allah ya ma annabi Nuhu albishir bi annahu yanzilu cewa zai sauko daga jirgin nan wa ma'ahu albarakat yana dauke da albarka mai yawa wa anna auladahu wayannan diyana da suka dawo duniya sai yakunu fihim almu'minun wa sai yakunu fihim abna'u dunya cikin su akwai masu imani kuma cikin su akwai wayanda yake kafirai ɗan duniya wanda Allah zai ba su jin daɗi amma lahira ba su da rabo ko kaɗan sai annabi nuhu ya zo da jirgin shi ya tsaya a saman dutsen judi lokacin da ya tsaya a saman dutsen judi bai son ya fito daga jirgi kai ya zama ƙasa ba ta bushe ba ya zo takawa ya rume jikinta sai ya aiki halkaka halkaka ya je ƙasa ya tashi ƙasa in ya ji tana taguwa ta fara ƙarfi a fito cikin jirgi in ba ta yi ƙarfi ba shi zama su sai an yan kwanuka ta yi ƙarfi sai a fito lokacin da hankaka ya fito kawai sai ga wani mushe sai ya shagartu da cin mushe ya manta annabin Allah ya aike shi ya je ya jibo halin ƙasa ta yi ƙarfi ko ba ta yi ba ya ci gaba da cin mushe ya fita wajen annabi Nuhu alaihi salam sai annabi Nuhu yana ale shi ya mai maka addu'a tun daga sannan sai Allah ya jarrabe shi da tsoro duk inda za ka ga hankaka za ka gan shi hinki hinki cikin tsoro da ya ga ka hirgice sai ya zaɓi ya tashi daga nan sai annabi Nuhu ya kira tantabara ya aike ta ya ce ta je ta diba mai yanayin duniya ana iya saukowa a takar duniya ko rumewa za a yi to lokacin da ta sauko sai ta zo daidai gehen ka'aba nan ya fara bushewa ko da ta taka sai ta ji ƙasa ta fara bushewa amma akwai damshi-damshin ƙasa akwai damshi-damshin ruwa da ƙasa da ƙasa da ruwa hali sai ta dawo wajen annabi nuhu lokacin da jirgin annabi nuhu ya tashi jirgin ruwa ne ruwa sun lume duniya ita tantabara ita aka aika ta je ƙasa ta dawo ta ɗigo ko da ta zo sai ta dawo wai da ganyen icce cewa yanzu babu ƙasa ko ina ruwa sun lume har sun kai ga gurnuwar icce ga icce ga ganyen icce ko yau kuma da za a sauko ita aka turo ta diba cewa ƙasa ta bushe ga alamun damshi-damshin ruwa nan da alamun ƙasa ga ƙafafunta to a lokacin ne annabi nuhu alaihi salam ya ji daɗi ya yi mata addu'a ya ce ya sanya mata takandami a wuyarta kuma ya lamunce mata samun aminci duk inda take Allah zai kawo aminci don haka tantabara tana da aminci a duk inda take irin ta haramewa ba a harbewa ba a kashewa daga baya sai hankaka ya dawo da ya dawo sai ya ce ma annabi Nuhu ya yi hakuri wacce waye to sai ya mai maka addu'a da cewa kada Allah ya bari ya samu aminci dan haka larabawa suna yin shukurci da ganin halkaka yau yake ba mamaki shi guramu da gurbatu ne ka san bakunci ba kai da daɗi to da kaga guramu gurbatu kenan bakunci annabi Nuhu alaihi salam ya sauka a saman dutsen judi ranar ashura ranar goma ga wata a ashura ya sauka a saman joni yanzu zai ba mu labarin mutum goma da Allah ya karrama ya girmama su a wannan rana ta goma ga wata ya ce annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya sauka a duniya ranar goma ga watan muharram sama zalikal yau ya yi azumin ajura don godiya ga Allah ya tserar da shi daga bala'in gurbana annabi ya zo madina sai isko yahudawa suna azumin ashura ya tambaye su dalili suka ce wannan rana ce da Allah ya tserar da kakansu annabi Musa da haka suna azuminta saboda Allah ya tserar da annabi Musa kakansu ya halakar da fir'auna makiyansu maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masu na hannu a haƙƙu min Musa minkum mu ya kamata mu girmama Musa ba ku ba annabi ya yi azumin ashura ya ce a riƙa yin azumin ashura ga wata fa'ida mai girma shi rabbi Allah wani ya ce inna Allah a karama fiye a sharatan min al'abiya Allah ya girmama annabin Allah guda goma a ranar ashura shi an shi sake ce mata ashura wai a sharatan min al'abiya an girmama annabi goma a ashura sai ana ce mata ashura yace annabi nuhu alaihi salam Allah ya tsirar da shi daga tufana ya fito daga jirgin shi na ruwa ranar ashura kaga mun samu guda Allah ya fitar da annabi Ibrahim daga wuta wanda Namrudi ya hura masa ranar ashura Allah ya nutsar da Fir'auna a cikin gulbin Kurzum ya tsirar da annabi Musa da wayanda ke tare da shi na banu Isra'ila ranar ashura mun samu nawa mun samu uku Allah ya fito da annabi Yusuf alaihi salam daga gidan yari ya ba shi mulkin Misra ranar ashura Allah ya karbi addu'a annabi Dawud alaihi salam ranar ashura Allah ya dawo da annabi Sulaimanu da mulkin shi ranar ashura sannan Allah ya ɗauki annabi Isa daga duniya zuwa sama ranar ashura Allah ya yaye mu annabi ayyuba bala'i na rashin lafiya shekara takwas ranar ashura Allah ya haɗa annabi akubu da annabi yusuf a misra ranar ashura don haka Allah ya girmama annabawa guda goma a wannan rana ta ashura shi sa ake ce mata ashura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ne mafi cancanta da girmama Musa bisa banu Isra'ila. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce siyamu yawmi ashura'a azumin ranar ashura goma ga watan Muharram inni ahtasibu ala Allah ina kyautata zato ga Allah an yi kankirar sanatar lati kablahu zai kankara zulumin shekarar da ta wuce. ka san muharram shi ne farkon sabon shekara to da ya kai goma idan kai azumin ashura wannan wata sha biyu din da ya kare kana bakin cikin kayi kamar gaza a ciki to Allah bi ya kankare ma shi albarkar ashura wasu ya mu yau mai arafa azumin ranar arafa tara ga watan zulhajji kayi karshen wata karshen shekara kenan ko inni ahdasibu ala Allah annabi yace ina kyautata ma Allah zato an yi kafirar sanatar lati qablahu wa sanatar lati ba'dahu shi na arba zai kankare shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo daga baya amma wanda ake ciki annabi bai yi magana ta ba sai aka ban malamai suna ta muhawara a kanta an ce wanda ta wuce an yafi wanda za ta zo an yafi to wanda ake ciki menene matsayinta sai ka ji shakka ka gane
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العالمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Mm.
إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله العظيم
tilka wannan labari da muke baka ya rasulullah min anba'il ghaibi yana daga cikin labarai na gaibobin nuhiha ilaika muna aiko maka da ita ta hanyar wahayi ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka ma kunta ta'lamuha kafin saukan ma da wannan wahayi baka san wannan labari na annabi nuhu da annabi hudu alaihi salamu ba baka da labarin wa'annan labarai wala qaumuka ko mutanenka min kamle kafin saukar shi fasbir kai hakuri ya muhammad sallallahu alaika wa sallam innal aqibata karshe mai kyau lil muttaqin ya tabbata ga masu tsoron Allah wa arsalna ila alim akahum hudan mun aiko ma adawa dan uwansu annabi hudu nan da yake akahu ai min alkabilati wanda yake ya fito daga kabilar su kan annabi hudu yace ma adawa ya qaumi ya ku mutane na urkudullah ku bauta ma Allah shi kadai ma lakum min ilahin ba ku da wani abun bauta gairu in ba Allah ba. Ina antum ku ba ku zamo ba illa muftarun sai masu kiran ƙarya fi ibadati kumul awzan a cikin bautar gumakan nan da kuke yi. Ya kaun ya ku mutane na adawa la as'alukum ajran ban neman kula da alaiha kan yi da aikin nan na Allah da nake yi. wannan aike na Allah da nake iya muku ba ina yi bane don ku bani wani abun duniya ko ku biya ni in ajriya lada ta bata kasance ba illa ala allazi fatarani sai ga wanda shi ya halicce ni shine Allah tabaraka wa ta'ala al'ada Allah yana aiko annabawa ana ganin su mabukata talakawa to duk wanda ya ga suna kira zuwa ga Allah sai ya ɗauka suna neman sadaka ne ko suna neman wani abu da kuɗi walakin ma fagrihim sai dai tare da talaucin annabawa la yasrukuna ajran ba su neman wata lada bi tabliqi misala da ida sakon nan na Allah kullu mai kun ko wani annabi da ya gama ida aikin Allah sai ka je na cewa in ajri illa ala Allah in ajri illa ala allazi fatarani lada ta tana ga waɗanda suka halice ku kaga al'ulama'u wanda su tuna biya malamai magada annabawa yanzu makarantun wani ibrahim talamizu su shekhi ibrahim da ake budawa za ka ji an ce ba a buƙatar ko sisi ba a buƙatar ko kwabo an kawo ta ne don allah saboda allah inna ma nutsimukum da wajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ko irin tsarin annabawan Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda kowa sai ga to in yana da ɗa goma ga sati ɗari ɗari ka ga naira dubu ce to sai a ce ba kosi yadda ka san masallaci ba a biya ita ma wannan makaranta ba a biya kosi to don haka duk annabawan Allah da magadan annabawan Allah tabaraka wa ta'ala idan sun yi da aikin Allah ta'ala za su ce su sun yi ne dan Allah ba su neman sakamako ba su neman wata lada na wannan aiki da suka yi afala ta'qilun ba za ku hankalci cewa aikin nan da nake yi ina yi dan Allah ne ba dan abiya ne ba waya kauli ya ku mutane na adawa istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku min shirki daga shirkar da kuka yi kuma tubu ilayhi ku tuba zuwa ga Allah bi sa'ati da biyayya ga Allah idan kuka yi istighfari kuka yi imani yursilis samaa alaikum Allah zai sauko ruwan sama gare ku mijiraran ai kasirar tururi mai yawan zubowa gare ku wai zirkun kuwatan sai Allah ya ƙara musu ƙarfi ila kuwatukum zuwa ƙarfin da ke cikin jikin ku ma'a kuwatukum tare da ƙarfin da ya ba ku bilmali na kuɗi walwala da yaya kuma sai ya ba ku arzikin abinci saboda ruwan sama wala tatawallahu kada ku bijire mujrimin kuna masu kafurce ma Allah kalu sai suka ce ya hudu ya kai hudu ma ji ita na bi bayyanati mu baka zo mana wanda wani dalili daga Allah cewa Allah ya aiko ka ba wa ma nahnu mu din da kake gani kallon mu da kyau wa ma nahnu mu ba mu zamo ba bi tariki alihatina masu morin bautar gumakanmu an kaure ka saboda wannan magana da kake kai mana daɗin baki mu ji tsoron Allah mu tuba ga Allah Allah halaka mu zai to ba a bari wa ma nahnu laka bi mu'mini mu ba masu yin imani da kai bane ka gaya ma Allah an ce imani ba in na kunu laka mu abinda kawai za mu ce a cikin lamarinka illa ataraka sai dai mu ce ba'adu alihatina wasu daga gumakanmu ne i'taraka suka same ka bi su'in da mugun abu saboda sun ji kana bacin su ba ka kautawa sai suka kauce hankalinka suka mai da kai mahaukaci ma'ana gumakan nan da muke bauta mawa iya lati habalanta ita ce ta buge hankalinka fasirta ta hadi sai ka zo ka zamo kana surutu wanda ba a gane me kake cewa abin da ake ce ma hadiyan magana mara amfani domin muna ganin kuma kanmu su ne suka taba ka kan annabi hudu alaihi salam sai ce inni ni ushhidullaha alayya ina ma Allah shaida akan kaina wata kuma kanku ku shaida annini hudu bari'un na ku fita ba ruwana mimma tusrikuna daga abin da kuke hada Allah da shi na gumaka kuna bauta musu ko ba ruwana da gumakan da kuke bauta ba wa min dunihi ba Allah ba fashi kuni ku je ku kulla man makircin da duk za ku iya kullawa ai imkaru ku je ku yi dubarun da duk za ku yi halaki a halaka ni jami'an dukkan ku da ku da uwayenku da gumakanku sun malatun ziruwan sannan kada ku saurara ba ko da minti guda ku hana kari in kuna iyawa ai la yubali bihim annabi hudu bai damu da su ba shi yana ganin karfin Allah da ikon Allah ya fi karfin su ya fi dubara su inni tawakkaltu ala Allah ku shaida ku ji ni na dogara da Allah ni dinnan to na dogara ga Allah ubangiji na rabbi wa rabbukum ubangiji na ubangijinku ma min dabbatin ba wata dabba da ke tafiya bayan ƙasa illa huwa akhidun sai Allah shine mai yin riko bila siyatiha da kwakwalwar kanta ma'ana shi an rike da ita duk abin da kake ganin yana motsi a duniya to Allah an rike da shi fala naf'a wala darara ba wani amfani ba wata cuta da za ta zo a duniya illa bi iznihi sai da izinin Allah inna rabbi ubangiji na mahalicci na ala siratin mustaqim yana bisa hanya madaidaiciya ta gaya muku gaskiya cewa in kun bi shi za ku samu aljanna idan ba ku bi ni ba za ku halaka a nan ne muka zo karshen karatu mu na yau abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gaba lafiya Allah tsare mu da imanin mu Allah tsare mu da kasan mu Allah ya ce wannan jiha ta mu a gaba Allah saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fatan Allah ya ba su lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya kara muna Allah ya gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ta aljanna ita ce mu kuma mu da mu da su baki daya albarkar Fatiha ma salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله هناك لكم أنزلنا من وجدنا لكملا لقد أكرم عليه الله